بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sun fara suna Allah ar-Rahman mai zama kita a duniya Ibrahim mai keɓanta cikin kaku lahir kala ce shehu ruhun malami wato shehun malami imamun shugaba al'alim masani al'allama masani abdulbari abdulbari al-ishimawi garin ishimawi a rufa'iyya wajen ɗari rufa'iyya ne rahimahullahu ta'ala Allah jin kagare sa yake da alami ba sashin masu gaskatawa sun tambayi ne wato abokansa masu gaskata shi an a amala muƙaddamatin in aikata musu wata gabatarwa filfiƙi cikin cikin fiƙo wato cikin bayani abin da shafi hukunci hukunci na ibada filfiƙi amma zama fiƙi wanda zai musu bayani alamun sabin imam malik bisa masabata imam malik bin Anas dan Anas rahimahu radiyallahu anhu Allah shi da shi ba ajabtahu ila zalika sai na karba musu hakan ga rajiyan saboda dan maha ga kaina lissawabin da mai samun lada ina dan maha kaina in samu lada a cikin wannan aiki yasa ni karba musu mallaiti mana babu na farko babu fi na waƙi da wudu babu abin da kawai Allah ilam ka sani wa faƙaƙa Allah ta'ala Allah shi maka mafaƙa da dacewa annan waƙi da rubutu abin da yake wura'ula alaƙi su maniyar guda biyu akwai a hadasu hadasi tsari da kashi ke nan misali mai asbabu da akwai musabbabi da hadasi na iya tahowa ba ka sani ba to an ka ce in ya faru gare ka to lalle ka sake arula wa mal a hadasu amma ga da su ka hamsatu salasa wato ba hamsatu ya ce guda biyar ne salasa min kabul guda uku suna fita ta gaban ɗan adam wahiyar mazi kaga mazi walwadi da wadi walbaulu da hitsari wai sunani guda biyu mina dubur suna fita ta bayan dan adam wahu ma su ne alga'idu kashi wa ruduhu da iska wato su sake wa ma asbabul ahdasi amma musabbabi da zai zama hadasi ya fita gare ka baka sani ba an ce ka sake alwala wannan kamar kwana kamar kwana in ya faru da mutum wa huwa ala arba'atin shi ma kwanan ya rabu gida hudu a shine arba'atul aqsam ya rabu gida hudu da wulan sakilin mai tsawo mai nauyi kwana in kai kwana mai tsawo kuma gashi mai nauyi yan kudura wudu yana wuri abdullah na ɗaya kenan kasuran sakil akwai kwana ɗan guntu amma mai nauyi wanda za a zo baka san an zo za a tafi ba san ka za a tafi baka ma san tafi ba wannan shi ma tunda yana nauyi ko da guntu ne yan kudura wudu yana wuri abdullah aidan haka kuma sai na uku kasuran na biyu kwana ɗan guntu mai sauki wanda za ka san an zo za ka san an tafi ya ce layan kudur wudu'i wannan kan bai warwar Allah saboda kwanan kashi ɗan guntu kuma gashi mai sauƙi na wato bai da nauyi in an taho za ka san an zo in an tafi za ka san an tafi a mallace yan kudur wudu'i ko ya ce haka ce yan kudur wudu'i ya ce ya ce layan kudur wudu'i ba ya warwar Allah in ji malla ya ce amma akwai kwana ɗawilan mai tsawo hafifu amma gashi mai sauƙi mutum ya daɗe na kwana amma hadisi mai sauƙi ne duk abin da zai faru yana sane to shi kan tun da dai ya yi tsawo ne shi yasa an kace yusta habu min hunudu'u an so gare su sake abu saboda daɗewar da ya yi wato saboda ya daɗe na kwana duk da ya san halin da ke ciki to wannan ke ne to shi ne ke magana wala yake cewa wala ya ci gaba da mana bayani ومن الأسباب التي مسببة التي تنقض الوضوء wanda suka rula zawal akari gushewar hankali biljinuni da hauka in hauka ta mutum to sai ya sake wani jima'u da farfadiya wasu kuru da maye wacce wayan ta kudur wadu'u arla tana karkarewa burgar da janirar da wabi shakki fil hadasi da kokonto hadasi ya same ka ko koya kana alkar la amma kana kokonto mai kayan hadasi ko ko kana kokonto kuma hadasi ya zama ka ko bai zama ka da kokonto ya kama ka sai ka sake Allah kawai masu zakari idan mutum sha zakarinsa mutu fili bi baɗin kafi ya shafi cikin tafin hannunsa abu ba ɗaya asalu ko ya shafi cikin yatsunsa nan ciki abu jan baihima ko ko gefen yatsun naka walau bi azbu izza'ir ko da ɗan yatsa ne mai daɗuwa irin wanda ake samu mutum mai yatsa shida kada ce aitu wannan ba cikin al'ada ta yatsu a'a in hasa inda yana motsi in a zaka ya taɓe shi to wannan lalle Allah ta kan wa bi lamzil haka shafa yana kira Allah wa huwa ala arba'atil aqsam shi ma shafa ya kasu da dabi da shafa akwai wato lamsu akwai masu to wanga lamsu shine inda masu na bai karalla shi sai ce maka lamsu don masu shine kamar mutum ka shafi karamar yarinya ko mutum sha mahaifiya ta don tausayi da tausayawa amma lamsu wanda ake mutum zai shafi matan shi ko kuma zai shafi ainihin wato ya shafi ya shafa amma shafan ya kasance ya jin daɗi ake yin shi wannan shafan to wannan shi wannan shafan yana kan Allah amma da gida hudu yace in kasar da zata idan kai shafa din nufin jin daɗi waje da ha ka samu jin daɗin nan fa alai wudu sai an sake Allah da yake ko in waje da ha in ka samu jin daɗi kuma wato kai shafa sai ka samu jin daɗi amma walam ya kasu da ha amma ba kai niyyar dama gurin ka ji daɗin ba ka dai shafa kuma sai ka ji daɗi to tunda dai an samu jin daɗin ko ba kai niyya ba to lalle fa alai wudu sai an sake Allah ha mallaki cewa wa in lam ya kasu da lazatan wanda ya ce yake ko da ba ka yi nufin jin daɗi ba lalle sai an sake Allah a ko ya ce fa alai wa do usan ya ce fa wallahi ya qatl lisan wallahi mu jidaha idan misali ba ka yi nufin jin daɗi ba kuma ba ka samu jin daɗi ba to wanga mataki na uku to ba za ka sake Allah ba ka yi shafa sai ba ka yi nufin jin daɗi kuma ba ka samu jin daɗi ba to wannan shafan ba zai wa Allah ba amma ga can guda uku mun faɗi na sama wanda in mutum ya yi da nufin jin daɗi samu jin daɗi Allah ta kare da yadda mutum ya shafa kuma shafa ya kasance bai nufin jin daɗi ba amma saboda ya samu jin daɗi lallai shi kenan sai an sake shi ne in kasa da ha wallam ya je da ha fa alayhi du walla yace muna idan yayi nufin jin daɗi ko bai samu jin daɗi fa alayhi du wallam ya qasir lazzatan in bai nufin jin daɗi ba wallam ya ji da kuma samu jin fala wudu alayhi babu sai Allah ga shi ya mutum sai kada ko wadannan ne ke magana akai dama ya ce maka guda hudu ne ko arba'in guda hudu ne na ɗaya ga shi cin in kasa da lazzatan in yi nufi jin daɗi waje da ya samu jin fa'alai waje sai ya sauke Allah ba in waje da ha wallan ya kasa da da in da ya samu jin daɗi bai nufin jin daɗi fa'alai waje na biyu kenan ya ce fa in kasa da ha wallan ya ji da ha fa'alai waje da inda ya nufin jin daɗi sai ya zama wallan ya ji da ha kuma bai samu jin daɗi ya shafa da ji daɗi bai samu ba sai ya sauke Allah ga na hudu wa in lam ya kasu da lazatan idan bai nufin jin daɗi ba wa lam ya ji da ha sai zan bai samu kuma jin daɗi ba to tunda bai niyya ba ko bai samu jin daɗi fa alai wudu to dai misali fala wudu babu sake Allah gare shi wannan shine na karshe na da na samu kuskure na kai tare shi wannan ke a mala yace wa rikin mana wala tan qudul wudu bi masjid dubur da mutasha dubura tai wurin zaman shi babu sake Allah wala in su yi ni shafin ƴaƴan marinan shi na maza wala biyu bai sa Allah ta kare wala bi masul farji da sagira shafin farji karamin yarinya bai sa Allah mutum ta kare wala qai'i ko kuma sha'i qai'i mutum amai Allah ba ta kare ba wala bi akalin lahmil jazuri cin nama mai tauri bai sa Allah ta kare wala hijamatin dan mutum yayi aho haka nan bai sa Allah ta kare wala fazdin ko kuma mutum ya caga ya caga ga jiki haka nan a mai caga shi ma dabo ya ta mushe zai kar Allah wala bi qaqatin fi salati mutum ya kaka ta dariya cikin sallah bai sa Allah ta karfi da sallah ta lati wala bi masil imra'atil farja haka nan mutum ya shafi farjanta bai kar Allah wakila wani kawali malam sun ce in al-dafat in ta nutsa ainihin farjinta cikin wato cikin farjinta fa alaiha wudu tana saki Allah wallahu a'lam Allah shine mutum ne a cikin wannan ah Allah ya ci gaba cewa babul aka samu na miyashi babin rabin ruwa allati ya juzu min huzu'u wanda suka halatta ay Allah gare su ilam in ji mallan yace ka sani wa faqaka Allah ta'ala Allah shi maka muwafaqa annal ma'u ala ismaini ruwa dai su rabu gida biyu akwai mahaludin akwai gaurarin ruwa wa garin mahaludin akwai nafsu gaurayi ba ba amma garin mahaludin amma nafsu gaurayi ba ba wa dagurin waɗannan su ne masu kyau ko ma'ul mutlaq wannan su ne ruwa saukakku wanda ya halatta shari'a ta ce Allah ya juzu min hudu ya halatta Allah gare su sawa'un nazala min sama'i shin wai ya kasance wani sun sauko daga sama ne a wanda ba a minan ardu ko daga cikin ƙasa suka bugo ne wa amma makhlul amma ruwa suka gaure in idza tagayyara ahadun idan ruwa wani abu ya fada cikin su yasa suka canza awsafihi salasa idan mu sifa guda uku suka sami ruwa saboda fada wani abu cikin su da launin launin su canza a damu dan dan su canza a wuri kowa don su tunda bi shay'in da dai wani abu wa huwa ala istifo da dai wani abu hmm yake ce a auda mu kudin su aurihu bi shay'in ko dai da wani abu to yace lalle koko da wani abu wani abu ya sa ruwa sun za musu al'amari ruwa shi wannan abun shi ma kan shi bayan wato waɗancan abubuwa guda uku wani abu ya zo ya taɓi ruwa su shi ma yana iya sa ruwa su canza zaman to ba ba za a kula su ba duk da ba su wato shi ne yace misali fa huwa ala qismin shi abun ya rabu gida biyu ne tarratan ya hatallu bin najasin idan aka samu ruwa suka ga wajeninsa sai ta garro sai ta gayyau sai ruwan suka gauraye bihi da wannan ainihin da wannan najasa falma'u najasin wannan ruwa sunansa najasa ba ba ruwa mahalludin ba kwata kwata sun tashi daga mahalludin sun zama ruwa najasa wannan la sai min wudu'u bi inganta abla gare su wa in lam yatagayyar bihi to idan kuma ka samu ainihin ruwan ba su gauraye ba sai zan ruwa aka same ba su gauraye ba saboda najasa ta faɗa amma sai aka cire to fa in kana ma'un kalila in ruwa yan kaɗan ne wanda za su kalila nazza kuma ya kaɗan ce kula da wudu min hunture an kika ya ake su amma ba ce harama ba azal mashahuri da zance mai ƙarfi an karanta ma kai aiki da wannan ruwa bisa ga zance mai ƙari a wurin shari'a a wurin shari'a a mallaci muna amma utaratan ya hata lidibi dahirin amma yayin da ruwa suka gauraye da abu mai tsarki kamar gari ko zuma bai ta gayyaru bihi sai suka gauraye da shiya to fa in kana daira in ya kasance abun mai tsarki na lokacin mimma yumkinu itiraza minhum wanda yana iya zama cikin tsarkin sa ko shi to kama il makhludu kamar wani suka gauraye bi za'afarani kamar za'afarani wato turanin za'afarani kaga wal wardi ko turanin wardi wal ajini ko su gauraye da da gari duk waɗanda dai kaga abun ne mai tsarki to wannan ruwan wato sunansu suna na ruwa ɗahir amma ba ɗahuru ba ba su ɗaka kewa amma suna dai matsayinsu dai ɗahirin masu ɗauke ana aishan su ana ai wanka da su aikin ibada dai an karanta a yi da su wa amma a ba zarika dai tare kama da ire iren wato irin su gari da sauransu ba za ma ɗahir wannan ruwa masu tsarki na fi na fiye kansu gairin mu ɗahirin amma ba masu tsarki cewa da gairihi ga wani ibada ko ga wani aikin ibada ba su ta'amalin fil adat ana aiki da su na ibada من دبين كمر أنا العادة في العادة تمسكين العادة من دبين الزجر هو والعجين دكما عينها أبن الشاهي كنو والشرب كو عشاء والنهر ذلك كو ذلك ما دعكنا ولا استعمل في الإبادة أما با أيكي نكو مسكين إبادة لا في الوضوء برده الله با أي ولا في غيره كون على الله بزائبا وإن كان مما لا يمكن الاعتراض منهم إذا كنت أبن بزي يوزن لتكين أرن شبا با أبرا متبتي غير شكي زمان شكي زمان كور أنا غير تركي نيه كالماء متغير بسبهة آه والتي فإن كان إن يكتنتي ما لا يمكن da abin da ba yiwa itiraza minhu a tsara ruwa gare shi wato ana ba babu za a tsara ruwa gare shi saboda haka nan aka sami ruwa yana haka nan kama ilmu ta gairun kamar da aka sami sun gaure bi sabahatin da kanwa wuri na aka gina aka ji wurin sun zamanto haka nan wurin yake da kanwa kanwa sai dan sa suna da kanwa kanwa ɗaci ɗaci kaga ba a tsara ruwa da wannan dole ake babu za a hana su da su aw ham'ati ko ko a aka samu ainihin gishiri da ruwan an gina ruwa ga wuri aka samu su da gishiri siri aw na hazara ko tare kama da irin irin su ne aw jarin ko ko aka samu jar abu ga irin da kasa yasa wurin nan ruwan sun jaja wurin alama adalin saboda ginar wurin ne yasa su haka nan zirni yi ko aka ce da wani zarni zarni saboda ginar wurin ne aw kibriti ko aka samu su da wani kibriti wani abin da ya shahi wani abin da shahi kiburiti irin fallon kura sai zama ruwan suka canza saboda wannan auna zala ko tare kama da ire idan su ba za kullu dairin dukkanin su waɗannan dairin mai tsarki na ya suna mini wudu yana inganta gare su ai arwalla gare su dukkanin waɗannan ana ya halatta a yi wannan abin ga a yi arwalla da su insha Allah ta'ala